أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih wa nakudu su ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kama sun ci karo da juna wannan wato shine darasin mu na 241 kamar yadda yan uwa masu biyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to mun tsaya ne a ƙarshen suratul nuh a darasin da ya gabata yau kuma za mu tashi a darasin mu na 241 kenan a farkon suratul jinn kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to idan mun ka duba suratul jinn farkon ta sai mu ga number 1 mai tahqiqin wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yace Ibn Ashur Allah shi masa rahama ya ce an sanya mata suna a cikin littafin tafsiri da kuma alqur'anai waɗanda mu mun ka gani kenan ra'ayinaha qur'anan da mun ka gansu da kuma daga cikin su akwai al-kufi kenan wanda an da rubutu na kufi an rubuta shi ne kenan rubutu na mutanen ƙasar kufa wanda a rubuta shi a kairawan a karni na biyar suratul jinni an kasanya mata suna ya ce kuma imamu tirmidhi haka ya mata tarjama ya sanya mata suna a cikin littafin shi na tafsiri na a cikin jami'a din shi kenan cikin babu tafsir sannan imamu bukhari ma haka ya mata tarjama a cikin kitabu tafsiri na nufin kenan inda ya keɓe wajen babi na tafsiri ya sanya mata suna suratul qul uhiya ilayya sannan kuma ya shahara akan masu rubutu alsinatul masu rubutu da kuma masu karantarwa a wuraren makarantu na alkur'ani kinan wanda ake kira alkatatib na alkur'ani an sanya mata suna kuluhiya sai su ce kuluhiya a naƙal kinan in warshi ne ya ce to amma mai al'itƙan fi ulumin qur'an imam suyuti bai lissa bai ambaci suratul jinni ba fi idadi suwar lati laha akthar min ism cikin surorin da suke da suna fiye da daya kinan shi kawai suna daya labbata kuma na kuma bai bai to mu sani ko ya ce ita sura ce wadda kuku ka'ida ce ya ce kamar isura da duk ambaci suna ɗaya ba san ko imam suyuti ba yana nufin a'a kawai shi suna ɗaya ya sani da ita ne ko ko a'a yana nufin kamar suna guda ne kawai gare ta sai ka ya aza maka ne wannan sharadi ko ko tana yiwa ya ce a'a shi ya aza ka'ida in ka ji ya ambaci tana da suna fiye da ɗaya kenan tana da in ka ga ya ambaci suna ɗaya kamar suna ɗaya ne kawai ne da sura ɗaya to irin wannan sai a ce to in ma yayi wannan kenan bakin inda sanin sa ya tsaya ne ya tsaya shi ma imam suyuti an gane ko ya ce to wajen tasmiyatai ne abin da yasa an ka sanya mata suna da waɗannan sunaye guda biyu zahirun abu ne bayyananne kenan da an ka ce mata qul uhiya domin kalma ta qul uhiya ta zo farkanta aljinn kuma kalma ta jinni ta zo cikin ta wa hiya makkiya sura ce take makkiya bil ittifaq malamai sun yi ittifakin haka na fata an fahimta to wannan shi ne abin da shi mai abin da ya kawo sauran bayani mun kawo shi da larabci sauran bayani mun kawo shi da wato yaren hausa mun fassara saboda wato waɗansu abubuwan duka mutumin da ya karatu yana iya fahimta su ba sai an abin nashi ba to mas'ala ta farko da za mu tashi a kanta malin ya ce fa in ƙila idan an ka ce kai faƙala ta'ala ya aka Allah ce wa annahu lamma qama abdullahi kenan lokacin da bawan Allah ya tsayu walam yaqul subhanahu Allah bai ce rasulullahi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam au nabiyullahi ko annabiyan Allah wal muradu bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma alhali manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake nufi to kaga akwai matsala an gane ko wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi ribada imamu nafi da shu'ba sun karanta wa innahu lamma qama abdullahi sauran kura kuma sun karanta wa annahu lamma qama abdullah ta haka dalibin ilimi sai ya hattara yace to kulna zamu ce li annahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lam yakun fi dhalika al-maqam a lokacin da yake a wannan tsayuwa bai kasance ba mursalan ilaihim an tura shi zuwa gare su an gane ko bai zan an tura shi ba zuwa gare su an gane ko yace bal ittafaqa mururuhum bihi a'a an dace ne an samu sun shuɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jawazihim alaihi za su shuɗe su wuce su bi wato ta gaban sa kenan falau qala ta'ala da yace Allah yace rasulullahi manzon Allah au nabiyullahi ko annabin Allah la auhama zalika da wannan zai sa mutun ya sa tsammanin auhama hu kenan ya sa mutun ya sa tsammanin qasda ada'ir risala ana nufin isar da sakon Allah ilaihim zuwa gare su a wannan lokaci mai takikin wannan littafi da ya zo wajen wannan wuri inda ya ce da ya ce kunna li'annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yakun fi dalika al-maqamu mursalan ilaihim sai yasa number 2 in ka diba number 2 sai ka diba kasa yana nufin cewa yace al-khata'u wadihun kuskuren da malam yayi a bayyane yake faqad qala ta'ala Allah yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira kina albarkatun Allah wanda ya sabkar da alfurqan qur'ani mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya da ƴan wuta da ƴan aljanna da aiki na gari da wanda bai da aiki na gari ba qur'ani duk yana rarrabe wannan ala abdihi ga bawansa li yakuna lil alamin nazira da zamanto mai gargadi kaga nan Allah ya kira shi mai gargadi kuma bawansa kenan babu bukata wa qalat al jinnu aljannu kuma sun kace ya qaumana ya ku mutanen mu ajibu da iyallahi ku karɓa mai kiran Allah kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin to wannan kiran kuskure ya bayyana to wannan shi ne abin da malam ya kawo kuma abin da nake gani wanda ya kamata mu kara da cewa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye yana roƙon Allah to kaga a wannan lokaci ai ba a cewa yana roƙon Allah ba tare da cewa ba an yi masa wato wahayi kenan irin wannan roƙo da yake ba Allah don haka dai wannan yana nuna cewa kuskure ne kuma likulli jawadin kabwa komi in garma doki sun kace jawad shine nan jawad ba mai yawan kyauta ba ake nufi shi ingarman doki yana yawan kyauta ne da gudun da Allah ya bashi to yana yin kabuwa ya yi tuntuɓe kenan nan malam ya yi kuskure ba laifi ba ne dukkan mu muke mana kuskure Allah ya gafarta mana da daya to wannan shiri ne abinda wato malam ya kawo sai mas'ala da za mu je a gaba ta gaba mas'ala ta wato 200 da biyu kenan a cikin littafin wato dafu yamil tiraf an ayatul kitab domin shi ma ya kawo aya da take akan wato jerin ayoyi duk da ke ma ayar da kamata mu fara da ita ma ina ganin ita ce ta dafa iya mai tarab da ita ce aya ta 100 ta 15 kenan mala yace qauluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala wa ammal qasituna al qasituna masu zalunci wadanda ba su yi aiki na gari ba fa kanu li jahannama hataba za su zamanto makamashin wutar jahannama Allah kai mana tsari malam yace to la yu'aridu qawluhu ba zai ci karo da maganar Allah ba inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci al ma'ida aya ta 42 sannan kuma da al-hujurat aya ta tara da kuma suratul mumtahina ko mumtahina aya ta kwasdo akwai inna allaha yuhibbul muqsitin wanda lafazin ya zo لأن القاسط دومين القاسط هو الجائر شيني من زالوتي والمقسط شيكو المقسط هو العادل من عادلتي فهما ضدان كيشو ينزو ناسكي ما تحقيق وان للتافي يتي إن كديبا نمبر وان إمام أحمد بن حنبل رحمه الله يافر وان في الرد على الجهمية والزنادقة sannan ka diba cikin ma'anil Qur'an na Imam al-Akhfash da ma'anil Qur'an lil Farra da majazul Qur'an li Ma'mar bin al-Musanna da tafsir al-Tabari da al-Intisar lil Baqilani da tafsir al-Thalabi su ma sun kawo wannan to kinan al-qasd kuma shine wato wato zalunci wa amma al-qasituna fa kanu li jahannama hataba al-qist kuma ya an kai maqafun kasra ya kuma adalci wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a al-qist kuma shine turaren wuta kamar yadda malamai suka yi bayani musallaf lugawi mukhtaliful ma'ana akwai muttahidul ma'ana akwai littafai da aka yi kan wannan wallahu ta'ala alam to wannan shi ne abinda wato malam wato ya kawo a karkashin wato wannan mas'ala to idan muka duba kuma mas'ala ta gaba da za mu je akan ta kenan mas'ala ce ta 203 a cikin littafin daf'u ihamilut tirab an ayatul kitab malam yace inda Allah ya ce wa qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala man ya'si Allah wa rasula wanda ya saba ma Allah da manzon sa fa inna lahu nar jahannam yana da wuta wanda ake kira jahannama domin ita ce naruka ita ce jahannam khalidina suna waɗanda an ka kaddara ma dawwama al-aya suratul jinn aya ta 23 yace ufridu damir an kawo damiri na mutum daya da an ka ce wa man ya'si Allah wa rasulahu ngare ko to yace to wa jumi'a an kamar da shi jam'i qawluhu inda an ka ce khalidina suna masu dawama a ce khalidan ba malam yace to wal jawabu amsa huwa ma taqaddama abin da gabata min anna al ifrad shi wato ifradi kadaitawa bi itibarin lafzi an hankalta ma lafazin na mutum ɗaya ne na man kenan wal jam'u da anka kawo shi jam'i bi itibari ma'anaha an hankalta ma ma'anarta wa huwa zahirun ma yace abu ne wanda yake bayyana ne ana kuma cikin qur'ani irin wannan ma yana da yawa an gane ko wani lokacin an hankalta ma lafazi wani lokacin an hankalta ma ma'ana haka kuma cikin yaran larabci zaka ganshi cikin hadisai ma zaka ganshi dalibin ilimi sai ai hattara wajen bibiyar mas'aloli wato na ilimi Allahu ta'ala a'lam mas'alar da zamu je akan ta gaba malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah yace qul in adri aqribun kace ni ban sani ba a qaribun shin kusa yake ma to aduna abin da an kai muku alƙawari na azaba am yaj'alu lahu rabbi amada kuku Allah ya sanya mishi lokaci mai tsawo ma annal amad malam yace shi ko al'amadu kalma ce ta al'amadu da alhamza ba da ainun ba domin da ainun al'amd al'amd tana nufin da gangan al'amadu kuma da alhamza tana nufin wato ismul lil gaya suna ne na gaya abu wanda ya kai kenan karshe malam baushi abu ya kai gaya kenan ya kai matuka ko wuri ana kiran shi al'amad ko kuma wato lokaci shi ma ana kiran shi al'amad da alhamza yace to wal ghayatu ita ko gaya ta kunu zamanan qariban tana iya zamantowa lokaci ne da kusa wa zamanan ba'idan ko lokaci mai tsawo wa yu'ayyiduhu abin da ke karfafa wannan magana ta cewa yana iya zamantowa lokaci na kusa kuma nesa auru ta'ala inda Allah ce tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida inda Allah ce yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su ranar da kowace za ta samu abin da ta gabatar na alkhairi da abin da ta gabatar su mummuna tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida an gane ko yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in ai shi ma muhdaran ne sai an ka shafe an gane ko tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tana burin a ce tsakaninta da shi akwai bagire mai nisa ko a ce wuri mai nisa domin in wuri yayi nisa kenan kuma isa gare shi sai an ɗauki lokaci mai tsawo yace kulna zamu ce arada bil qaribi abinda yake nufi da in adri aqribun al qarib al har yana nufin yanzu yanzu wa bil maj'ul lahu al amad abinda kuma za a sanya ma lokaci al muajjal wanda za a jinkirta shi sawa'an sawa'un kana al ajalu qariban shin lokacin ya kasance mai nisa ne ko kuma au ba'idan ko ko ya kasance wato mai nisa kidan sai zamanto a a qaribun yanzu yanzu ne am yaj'alu lahu rabbi amada ko ko Allah zai sanya mishi lokaci na gaba ko kusa wanda zai zo kusa ko wanda zai zo gaba na fata an fahimci ni kidan ban sani ba wannan azaba wanda za ta zo to shi ma wannan cewa ba san azaba za ta zo ba ba ana nufin ba a ba san da don tana yawa wani ya tuba daga cikin su ko kuma yadda Allah dai zai musu azaba irin yadda ya ga dama kidan manzo dai bai san gaibi ba sai abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi to wannan shi ne abin da ya shafi wato wannan sura ta suratul jinn kinan idan muka duba wannan sura ta tana da inna kuma tana da anna to yana da kyau ɗalibin ilimi wani lokacin wani in yaji abin da sabanin abin da yaji ana karantawa da shi sai ya zo ya ce a an yi kuskure to idan muka diba tun daga abin da abin da wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada domin daga nan suke farawa an gane ko daga nan da abin nan inna da anna suke farawa wa qul uhi ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سننكما وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أنقاليكو تو دقا إن يفار وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا za a samu an na da wato inna kenan to idan muka duba imamu hafs an gane rawi daga cikin ruwata na asim da ibnu amir da hamza da kisa'i da khalaf kenan waɗanda alkufiyuna thalatha da rawi guda na kufi shine a hafs kenan an asim da kuma ashami imamu ibnu amir dukkan waɗannan wuraren sun karanta su wato wurare ne da sun ka karanta su da anna anna an gane ko wa anna wa anna wa annahum wa annahum wurare ne guda goma sha biyu an gane ko dukkan su sun karanta su wa anna wa anna wa anna wa anna wa anna amma imam abu ja'far shi wuri uku ya karanta da fatha wanda abin nan kuma wurare guda eh, tara su ya karanta su da kasra wa annahu ta'ala jaddu rabbina ya karanta shi da fatha wa annahu kana yaqulu safihuna ala allah shatata ya karanta shi da fatha wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fadaduhum rahaqa ya karanta shi da fatha wadanda wurare guda uku shi kadai su kadai ne ya karanta sauran kuma sai karanta su da kasra su ko dancan duk dancan wurare guda goma sha biyu sun karanta su da wato abin nan kasra kenan da da fatha kenan sauran qurra'a kuma sun karanta su dukkan su da mi wato sun karanta su ne da kasra kasra kasra kasra to akwai maganganu na malamai karkashin wannan yadda ake taujihin shin za a yi musu bugun goro ne duka ko ko wadansu wurare sun bambanta da wadansu da yake magana akwai ta aljannu akwai da ba ta aljannu ba ka dai diba cikin na farko qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr ka diba cikin ad-durr al-masun fi ulum al-kitab al-maknun ka diba cikin at-tahrir wa at-tanwir na ibnu ashur ka diba cikin al-bahr al-muhit na abu hayyan al-tawhidi ka bi ayoyin ɗaya bayan ɗaya ka ga yadda malamai suka yi bayani karkashin su wannan bayani ne mai muhimmanci to wannan shirye ne abinda ya kamata mu faɗa game da suratul jinn sai mu je zuwa sura ta gaba ita ce wato suratul muzammil suratul muzammil idan muka duba a cikin littafin asilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha mai tahqiqi wannan littafi Sheikh Mustafa al-Adawi suratul muzammil yasa number 1 in ka diba kasa zaka ga ya nuna cewa wannan sura ba ta da wani sura sai wannan sura na muzammil kiran kuma asluhu daga asalin wannan mutazammil ne daga tazammala an sanya mata wato yace to kenan an santa da idafa wannan lafazi zuwa gare ta wanda ya zo farkon ta kenan fi awwaliha fa yajuzu an yuradu hikayatu lafz yana yiwa ana rufin hikaya ne na lafazin da ya zo farko wa yajuzu an yuradu bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yana kuma ana rufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake mawsufan bil hal an sifanta shi da wannan hali alladhi nudiya bihi wanda Allah ya kira shi da shi fi qawli ta'ala ya ayyuhal muzammil yace to alifun ha'un kinan intaha daga cikin at-tahrir wa tanwir kinan suratu al-muzammil sura ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko sura wadda ake ambaton kalmata al-muzammil farkonta shi ne abinda malam yake son ya ce an gane ko kuma muzammil zayun tana da shadda mimun tana da shadda don wasu na cewa ya ayyuhal muzammil ba muzammil bari ya ayyuhal muzammil zayun tana da shadda mimun tana da shadda a larmomi masu karatun alkur'ani to wannan shi ne abinda shi malam ya kawo a bayanin wato wannan sura kin amma idan muka dawo a farkon wannan sura za mu ga مسألة تقريبي ورهو أتكلم التافن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ما ليتي قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل يا كي وندك اللولو يا أتكلم ما يافي لوك تنفرق فرق حي قم الليل إلا قليلا كتاش كي سي ودري إلا قليلا سيكا آية تفرق تبيو أتكلم سورة المزمل وقوله فطر الله إن ربك يعلم للي أبنجيجن يا سني كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنك تقوم كي كان سيوا أدنى من ثلثي الليل mafi kusa daga sulusi biyu na dare kenan in an kasa dare kashi biyu kashi uku sai a dauki kashi biyu yace ila qawlihi har zuwa fadar Allah wa ta'ifatu min alladhina ma'ak da jama'ar da suke tare da kai suratul muzammil aya ta 20 malam yace to yadullu ala wujubi qiyamil layli ala al umma wannan sai ya nuna cewa qiyamul layli wajibi ce ga al umma li anna amra al qudwa domin umurnin da an kai ma abin koyi amrun li atba'ihi an yi ma jama'a shi koyi wannan wa qawluhu shi ko fadar Allah wa ta'ifatu min alladhina ma'ak da wata jama'a tare da kai dalilin ala adamil khususi bihi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kiyamul layli ba yace to wa qad zakara Allah Allah ya ambata ma yadullu ala khilafi zalika abinda yake nuna sabanin wajibcin kenan fi qawlihi inda Allah ya ce faqra'u ku karanta ma tayassara abinda ya sauka min alqur'ani na alqur'ani wa qawlihi da fadar Allah faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abinda wato ya sauka marin ya to wal jawabu amsa zahirun abu ne wanda yake bayyananni bayyane wa huwa shi annal akhira cewa na karshe faqar umma ta yassara min alquran nasikhun ya shafe ne lil awwal ga na farko thumma nusikha al akhiru sai an ka shafe shi ma na karshen da ya zama to ya shafe aidan kuma bis salawat al khams an ka ce to ai salloli guda biyar kinan can da qiyamul layli wajibi faqra umma ta yassara min alquran yazo ya shafe shi shi ko salloli da an ka zo an ka wajabta wa aqimu salata wa atu zaka inna salata kanat alal mu'mini kitaban mawquta sai shafi faqra'u ma tayassara min alquran kina sai zamanto an shafi kuma an sake shafewa wanda kuma mai tahqiqin wanda littafi number 2 ya kawo bayani mai yawa yace ibn al-jawzi ya ce a cikin littafin nawasikhul qur'an na fata an fahimce ni ya kawo bayani sannan kuma wadansu mutane sun tafi cewa kenan an yi nasko na qiyamul layli a cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya ce wa minal layli fatahajjal bihi nafilatan laka kenan nafilatan laka ita ce ta shafe wannan domin ya zama to nafila ce taka sannan an ka shahi wato a cikin haƙƙin mu'minai da sallah waɗannan guda biyar kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa minal layli ita ta shafe nashi fatahajjal bihi nafilatan laka mu kuma mu'minai inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta da ayoyin sun ka ce wa aqimus salata wa atuz zakat su suka bayanin yadda za a shafi an ka shafe muna wato wannan hukunci almuhimmu dai mai so ya koma cikin wato wannan lambatu din zai ga ƙarin bayanin da shi ne tahqiqin wannan littafi da ya kawo to idan muka dawo a mas'ala ta 1145 a cikin littafin asilatul qur'an al-majid wa ajibatu hana muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi bada yace fa in qila idan anka ce ma ma'ana wasfil qur'an me ake nufi da anka siffanta alqur'ani bithiqali da nauyi fi qawlihi ta'ala inda Allah ce inna sanulqi alayka lalle mu za mu jefa maka qawlan magana thaqilan mai nauyi suratul muzammil aya ta biyar qul la ta fihi wujuhun akwai amsoshi daban-daban fuskoki na amsoshi daban-daban ahaduha na farko annahu shi qur'ani kana ya kasance yaqulu yana nauyi nuzulul wahyi sabkar wahayi ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ya araka har sai yayi wato gumi kenan ko zuha arakan wato zuha shadidan ko gumi mai tsanani fil yawmi shati a cikin yini wanda yake ashati wanda yake akwai tsananin sanyi an gane ko kamar da cikin hadisi na Aisha wa laqad ra'aytuhu yanzilu alaihi alwahyi fil yawmi shadidil albardi wa inna jabinahu la yatafassadu araqan cikin sahih al-bukhari babu badal wahyi in ka diba zaka ga wannan الثاني نبيو أن العمل بما فيه ين أيكي دا القرآن من التكاليف أبن أكيد دا سقيلا أيكي دا أبن أتكين القرآن نا أمرتي أبو أن الله كلف أمونا شريعة ثقيل مينوينا شاق ينا دا وحالا أما أفرقو إن كفار أيو دا قبيو دا قبيشي كنا سي الله سوكا قام كشي أنغاني كو شي دا أبن أكيد في الثالث نأكو ثقيل في الميزان القرآن ينا دا نوي أتكين ميزان يوم الكيامة ينا دا تاشا عن الكيامة الرابع na hudu annahu thaqilun ala almunafiqina qur'ani yana da nauyi ga munafikai an gane ko alkhamisu na biyar annahu kalamun lahu waznun qur'ani yana da magana ce da tana da abin aunu wa rujhanun kuma tana da rinjayi kama yuqalu lirajul aqil kamar da ake cewa mutum mai hankali razinun mutum ne wanda yake yana da natsuwa rajihun kuma mai wato rinjayi ma'ana qur'ani yana da rinjayi akan komai ba wata magana da za ta rinjayi qur'ani kuma ba magana wadda take da matsayi irin na alkur'ani shine nan wazin kenan nan as-sadisu na shadda annahu laysa bi safasifin qur'ani ba wato kamar safasif bane shirmi li'anna safasifa domin magana wadda ta shirmi min al-kalami ta magana ya kudu khafifan zaka ne ta shirmi magana ce wadda bata da wani kima bata da wani nauyi bata da wani daraja a wajen mutane to dai dai ya kawo shi sifofin alkur'ani kuma suna da yawa akwai musarraha wadda sun zo cikin alkur'ani akwai mustanbaqa wanda istinbadin su za a yi amma min babil ikhbari domin ba a iya sanya ma qur'ani sifa ko abin nan domin ko suna wanda bai tabbata ba a cikin alkur'ani banganu ne da malamai akwai bincike mai yawa akan wannan to shi yasa kuma nauyi daga cikin nauyin shi da qur'ani ya sauka akan dutsi da ya tsatsage inda an sami shi hankali kuma an dora mishi wannan nauyi amma da adam saboda taurin kai da qur'anin ya sauka don shi amma zuciyar shi ta dauke qur'anin kuma wani lokacin kuma tana ganin ma ba sai ta yi aikin da qur'ani ba ko qur'ani ba komai bane akwai dai matsaloli Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu خاشعا متصدئا من خشية الله كما قال الله صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في أقرها كدنك مراجع القرآن تعاهد domin ya fi wato raƙumi wanda yake ƙoƙarin fizgewa daga cikin wato an ɗaure shi daga cikin akalashi yadda yake ƙoƙarin fizgewa ta ƙur'ani ya fi ƙarfin haka idan ba a muraja shi sai ya fizge ya tafi abinsa ma'ana shi kenan zai fice ka ya barka ba wai ƙur'ani ana nufin ba raƙumi ne to wannan kenan amma duk da haka yana da nauyi ga kafirai yana da nauyi ga munafikai dan munafikai suna sauraron qur'ani ba su gane shi ko ba karan bane sun dauke shi matsayin sa'iqa yahsabuna kullu sayhatin alaihim nan malamai suka ce kowace tsawa suna sa tsammanin kansu take faduwa ai suna nufin wato alqur'ani matsayin tsawa yake gare su domin yana tuna asirin su yahdaru almunafiquna an tunzila alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim sannan kuma su ma kafirai sun kace la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun suna son su rinjaye qur'ani saboda ya yi musu nauyi ba sa iya sauraron shi to Allah ya ci halin sauransu mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato kenan 205 a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab a mas'ala ta 205 yace qawlu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala wa kanat al-jibal yawma tarjufu al-ardu wal jibal yawma tarjufu al-ardu ranar da duwatsu za su girgiza shine tarjufu al-ardu wal jibal da kuma duwatsu ranar da kasa za ta girgiza da duwatsu wa kanatil jibalu duwatsu sun kasance kasiban kamar tamkar rere mahilan wanda yake mai darjewa yace to la yu'aridu qawluhu wannan ba za ta ci karo da magana Allah ba da yace wa takunu jibalu duwatsu za su kasance kal'ini kamar wato fata al-manfush wadda an ka jehme ita القارئة آية بير لأن قوله دومين فتر الله سبحانه وتعالى وكانت الجبال duwatsu sun kasance kasiban tamkar wato tudun rairai mahilan wanda ke darjewa tashbihun balighun wato an yi tashbihi ne da kira tashbihul baligh a wajen malaman balaga an gane ko wal jibalu su duwatsu ba da tsahniha bayan an nike su almansusi alaihi wanda an ka faɗe shi cikin nassi qarara bi qawlihi inda Allah ya ce wa bussatil jibalu bassa an nike duka duwatsu nikewa alwaqi'a tushbihu ar-ramla za su koma kamar rairai almutahayil wanda ke zubewa wa yushbihu aidan wa tushbihu za ta yi kama da asuf kenan wani lokacin za a kamanta ta da asuf wato sufi kenan fata almanfush wadda an jeme ta ba ta da wani karfi ma'ana raunin ta kenan ma'ana ta fuskar ma'ana rairai kamar zube wadda take yi tana kuma ta fuska kuma tafshin ta ko laushin ta sai ta koma kamar fata ko kuma wani idan da zai dube su yasa tsammanin zai kamanta ta da kaza kuma zai kamanta ta da kaza ko ko farkon lokaci za a kamanta ta da kaza karshe za a kamanta ta da kaza wannan bai abin nan ba wanda Allah ya ce wa kanatil jibal duwatsu za su kasance kenan sarat ake nufi domin ba can da haka suke ba za su kasance wakanita jibalu kal kasib almahi shine abin da ake son a ci dan kakkace cikin qur'ani wato akwai kuskure wannan shine abin da wato malam ya kawo idan muka zo a mas'ala ta wato 1146 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce as-sama'u munfatirun bih sama munfatirun za ta tsagewa bihi saboda wannan yinin kinan suratul muzammil aya ta 18 walam yaqul Allah bai ce ba subhanahu wanda yake ya tsarkaka munfatiratun bihi za ta tsatsage wa sama'u muannatha shi ko lafazi na kalma ta sama'u muannath ne an gane ko idan sama'un shaqqat bai ce shaqqa ba yace kulna zamu ce huwa shi alan nisbati akan dangantaka ne ai zatun fitarin kinan sama ma abuciya tsagewa ce waqila wadansu malamai suka ce zikra sama' an ambaci sama alama ala saqaf ana nufin rufi don Allah ya ce waje Allah sama'a saqfan mahfuza sai an kamar da dabiri zuwa gare ta kamar a matsayin ta na as-saqaf shi yasa an kace mun fadiru wa qila wadansu malamai sun kace ma'anahu abinda ake nufi as-sama'u sama shay'un wani abu ne munfatirun wanda zai tsage bihi saboda wato wannan yinin kidan bala'in da ke cikin shi wa qila wadansu sun kace a as-sama'u kalima ta sama tuzakkaru ana iya maida ta muzakkar a larabci namiji wato annas kuma ana maida ta mace sai qur'ani ya amfani da wancan larabcin a wancan lokaci wani lokacin kuma ya amfani da wani larabci wanda ba wannan ba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1147 malam yace fa in qila idan an kace kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wallahu yuqaddiru al-layla Allah shine yake kaddara tafiyar dare wan nahara da yini alima allan tuhsuhu Allah ya san buku kiyaye dare ba ba ku ake yi shi 100 bisa 100 da yadda yake tafiya walam yaqul ta'ala Allah bai ce ba alima allam tuhsuhu ma ba buku Allah ya san buku kididdige su ba ya ce ai lan ta'arifu tahqiqa maqadiri sa'ati al-layl wan nahar ba ku sani ba ba za ku sani ba lan ta'arifu har abada ba za ku san ba tahqiqa yadda za a tantance maqadira yadda za a kaddara sa'ati al-layl wato awowin ko lokutan dare wan nahar da yini an gane ko yace to kulna zamu ce ad-damiru damiri aidun yana komawa ne ila masdarin zuwa ga masdar masdar wato kina masdar na fi'ili yuqaddaru za a kaddara shi ma'anahu na yuqaddaru kenan na fi'ili na masdaru yuqaddaru kenan masdari na fi'ili da anka kawo yuqaddiru shine malai yake son ya ce ma'anahu za a ce alima kenan abin da kenan da anka ce alima allan tuhsu kenan alima lan tuhsu taqdirahuma Allah ya san ba za ku iya kiyaye wa kaddara wasu ba to wani za a ce to ai akwai agogo yanzu akwai satellite akwai satellite akwai tauraron dan adam akwai wane ne akwai wane ne eh duk da akwai shi amma dai Allah shine ke juyar da dare yulijin laila fil nari yulijin nahar fil laila Allah bai juyar da daren ba na'uran ma ba ta wani lokacin na'uran ma sai ta samu matsala kuma tsaro tana iya faduwa tana iya samun matsala amma tsarin Allah baya samun matsala shi yasa Allah ce kullun yajri li ajalin musamma lishamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi farkin yasbahun sanan na'urorin suna aure yadda Allah ne tafiyar da lokacin yadda ya ga dama ba wai suna iya tantance lokacin 100 bisa 100 ba don Allah ne yake ga dama wanga yazo wanga yazo ga lokacin da Allah diban mu wannan garin sai ta auna ta ce awa kaza awa 24 amma duka dai wannan takadiri ne Allah sai Allah ya so abubuwan su ke tafiya ina fata ana fahimta ta dan kawo ne zuciya yanzu ai na'urori suna tantance lokaci 100 bisa 100 ba sa iya tantance lokaci 100 bisa 100 dan na'ura na samun matsala kuma yan Allah ya ga dama dare sai ya zama to ya fi yini tsawo wani lokaci yi wani lokacin yini ya fi dare tsawo to me yasa na'ura take cewa sha biyu na dare sha biyu na kaza kuma rana sai ta faɗi wani lokaci a lokacin da ga lokacin da agogo ya bada cewa wani lokacin rana tana faɗuwa kaza wani lokacin sai ce rana tana faɗuwa kaza wani lokacin sai ce rana tana faɗuwa kaza kuma duk cikin shi agogon shi ne yake iya sabawa ya ce ta faɗi karfe kaza ta faɗi karfe kaza amma shi bai iya daidaita da ita ya bi ta ya faɗi daidai lokacin da take faɗuwa kina wannan nuna muka ce ashe da ranan ne da daren ne ake kaddara wato lokaci amma dai su waɗannan abubuwan Allah ne sun yaso don a kaddara lokaci da su wallahu ta'ala alam to wannan shine karshen abin da malam ya kawo a wannan wuri yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu shiga sura ta gaba suratul muddathir idan muka duba asalin shi a duba suratul mutadaththir ne sai aka ce muddathir lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara masa wahayi ya zo cikin tsoro shine al-muddathir ko al-muzammil muzammil da muddathir ya rufin wanda ya luluba da abin rufa an yi masa wahayi ya ji tsoro yanzu gida wajen matarsa ummul mu'minin khadija radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin ala ayati hal dai suratul muddathir number 1 mai tahqiqin wannan littafin Sheikh Mustafa Al-Adawi sai ka number 1 yace Ibn Ashur yace ana kiranta cikin littafin tafsiri suratul muddathir sannan kuma haka aka sanya mata suna a cikin al-masahif kenan al-qur'anai waɗanda mun ka gansu inji ibnu ashur allati ra'ainaha daga ciki kuma akwai kutub a cikin qairawan a karni na biyar sannan kuma yace abinda ake nufi da al-muddathir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sifanta shi da wannan hala wadda aka kira shi lokacin da yake cikin wannan hali kamar yadda anka kira sunayen sashen waɗansu surori da sunayen annabawa waɗanda anka ambata a ciki kaga suratul ibrahim an kira suratul ibrahim a ambaci annabi ibrahim a cikin ta an gane ko kenan da an kira ta suratul muddathir suran wanda ya lulluba ko suran wanda farkon ta ana kiran al muddathir ko ko sura ta wanda ya lulluba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi ne abin da shi ibnu ashur ya kawo inji Sheikh Mustafa al-Adawi to idan muka zo a mas'alar da za mu tashi akan ta mas'ala ce ta 1148 malam yace fa in kila idan an ka ce ma fa'idatu qawlihi menene amfanin fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace ghairu yasir ba mai sauki bane ba da kauli ta'ala bayan Allah ya ce subhanahu wanda yake ya tsarkaka bayan Allah ya ce fadhalika wannan yini na kiyama ranar da za a busa cikin kaho kenan yawma idin wannan yini da za a busa cikin kaho yawmun asir ini ne mai tsanani alal kafirina akan kafirai ghairu yasirin ba mai sauki bane to me yasa an ka kawo da an ce mai tsanani ne ga kafirai aiki ba sai an ce ba mai tsanani ga kafirai fadhalika yawma idin yawmun asir alal kafirina ghairu yasir ba sai an ce bai da bai da bai da sauki ga kafiri ba domin an ce mai tsanani na gare shi shikenan malam yace kunna zamu ce qila an ka ce ma'anahu abinda ake nufi annahu asirun ini ne mai tsanani la yurza ba a tsammanin an yarji a yasiran ya koma mai sauki kama yurja taisiral asiri kamar yadda abu in yayi tsanani wani lokacin ana sa tsammanin yayi sauki min umurin duniya na al'amarin duniya wakila waɗansu malamai sun ka ce a'a kenan sai zamanto mai tsananin da muka ɗauki wannan fassara yini ne mai tsanani tsananin da ba a neman sawa tsammanin zai canza alal kafiri na gairu yasiru kuma ga kafirai ba mai sauki bane sai ya zamanto an samu bambanci wakila waɗansu malamai suka ce kai inna huta akidun karfafawa ne Allah yi fa zalika yawma idin yawmun asir alal kafirin an gane ko gairu yasir kenan kalma biyu ce asirun alal kafirina kuma alal kafirina gairu yasir kenan gairu yasirin alal kafirina sai zamanto kamar akwai babi na tanazu' a tsakanin na kalima ta asirin tana bukatar alal kafirina kuma gairu yasirin alal kafirina shi ma yana bukatar wato alal kafirina kadiba cikin babu tanazu cikin littafin fiqhu afwan cikin littafin nahwu zaka ga at-tanazu wato cikin alfiya masana ibn aqil ka ganshi da kuma anwa'uhu da sauransu at-tanazu bain al-muta'alliqat da bain al-af'al da bain al-asma' dai na muta'alliq ɗinta akwai shi dai daban-daban ko at-tanazu bain al-huruf da dai sauransu a neme shi a karanta a ga yadda yake to wasu kuma wakili wadansu malamai sun kace innahu ta'kid kawai an karfafa magana ne shikenan ai ana karfafa magana mas'ala ta gaba mas'ala ta 1149 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu takrar menene fa'ida da Allah ya ce fi qawli ta'ala ya maimaita la tubqi wa la tazar ita wutan nan la tubqi ba ta bari wa la tazar kuma ba ta bari wa ma'anahu ma wahid kuma anasu dai ne ba ta bari ba ta bari ba ta kyalewa ba ta ragawa kulna za mu ce ma'ana wa abinda ake nufi la tubqi lil kuffara lahaman ba ta bar makafirai nama wala tazaru lahum azman ko ba ta bar musu kashi ta kare da nama ta rarake shi sannan ta kai ga kashi ta yi raga raga da shi wakila wadansu malamai sun kace ma'ana wa abin da ake nuhi la tubqihim ahya'an bata bar su ba masu rai wala tazarhum amwatan kuma bata bar su matattu ba ga sunan dai da rai ba ran bai da amfani ba a mutu ba ba a rayu ba don Allah ya ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab kuma yace thumma la yamutu fiha wala yahya wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa huwa bimayyit Allah kamar tsaye mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1150 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah yace wala yartaba alladhina utul kitaba kenan ma abuta utul kitaba wadanda aka ba littafi kasu yi shakka wa mu'minu da mu'minai malam yace to wa ma sabaka abin da ya gabata min wasfihim na sifan tasu bil istiqani cewa sun sakankance sun yi yaqini wasdiyadil imani kuma ya ƙara musu imani dalla alanti fa'il irtiya ya nuna cewa an kore musu ai shakka tunda Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitatan lil ladina kafaru liyastaqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana to an ce don su yi yaqini kuma su ƙara imani to ai ba buƙatar cewa wala yartaba alladhina utul kitaba dan ahlul kitabi su yi shakka wal mu'minu da mu'mini domin an tabbatar musu da yaqini shine abin da malam yake so yace malam yace to wal jumalu kulluha muta'alliqatun kuma dukkan jumlolin da an ka faɗa tana da alaƙa ne bi adadin hazaratin nari da alaƙa ne da masu tsaron wuta ko a ce adadin su shatara ko ko wato sahun su shatara an gane ko yace to wal ma'ana abinda ake nufi da yastaqinal ladina utul kitaba dan ma abuta littafi su san anna ma ja'a bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam cewa abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo shi hakkon gaskiya ne haifu akhbara saboda ta fuskar ya bada labari an adadin khazanatin nar akan adadin masu tsaron wuta bi misli ma fi taurati tamkar abin da yazo cikin at-taura wa izdadal ladina amanu kuma masu imani su ƙara min ahlul kitabi daga cikin ahlul kitabi imanin imani bin nabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani da qur'ani ko kuma masu imani ma waɗanda an mu'mine su ƙara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ahlul kitabi ma sun gaskata shi haifu ko kuma dukkan su guda biyu haifu wajadu su ma su samu kiran ahlul kitabi ma akhbarahum bihi abinda ya ba su labari da shi mutabiqan ya dace kinan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba su labari ya dace lima fi kitabihim ga abinda abinda ke cikin littafin su yace kunna za mu ce fa'idatuhu abinda yasa an ka kawo wannan at-ta'kidu dan a ƙara karfafa magana wat ta'ridu kuma ayi jirwaye mai kamar wanka aidan kinan a kaikaice a faɗi magana bi haliman adahum halin waɗanda ba ahlul kitabi ba min shakina na masu shakka wa humul kuffar sune kafirai tantagariya waɗanda su su yi imanin ba wal munafiqun da munafiqai da ke shakka amma ga su kafirai da wato musulmi a bayyane kafirai a boye fa ma'anahu abinda ake nufi wala yartaba haula'i kan waɗannan su yi shakka kamar taba ula'ika kamar yadda waɗancan suka yi shakka kenan kamar dai waɗancan waɗancan din nan waɗanda an san su kafirran nan da kuma munafikan nan waɗanda suke boye kafirci su bayyana imani an gane ko to da an ka ce alaiha tis'ata ashar makka abin nan guda goma sha tara adadin mala'iku sha tara ne masu tsaron wuta ko kuma sahu sha tara ne masu tsaron wuta shi kenan wasu kafirai da suka ji labarin an ce mala'iki goma sha tara su ce a tisa'ata ashar su sun ɗauki ma sha tara ne sun kan ɗaukar su to ya inda sha tara na ma ba mu sai mun yi sallah ma da zakka da aikin hajji da na tun da sha tara na wani ce to ku bari ma ni ko sha bakwai ɗin nan ko sha takwas duk ina kame muku su rike gudan ma sai ku kokowa da shi ku hitar cikin wutar ku zuwa harkokin ku da an ce wai wai akwai masu tsaron wuta ya ce to ni kaɗai ma na isan muku su saboda wai gane kai an ce adadin mala'iku shi adadin mutane na to kaje wai har da Allah za a yi ma hoshi da su mugan ai abin da an ka gada ba Allah ke mun tsari da kafirci to wannan shi ne abin da malam wato ya kawo kenan sai mas'alan mu wato ta gaba kenan mas'ala ta 1151 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce ma za arada Allah bi hadha masala kinan wadansu su ce mi Allah yake nufi da wannan misali ya an ya hasara adada khazanati Allah ya taskance ya kebance adadin masu tsaron wuta fi 19 a cikin 19 wa zalika laysa bi masalin to ai wannan ba misali ne Allah ya buga ba kinan kamar nan Allah ya faɗi bayani ne ba misali ya buga ba yace kunna zamu ce huwa isti'aratun nan kalima ta masal an yi amfani da ita ne an aro ta min al masal al madrub daga misalin da anka bugawa mimma waqa'a ghariban na daga abin da ya abku gare su ba kowa badi'an mai bada mamaki fil kalami a cikin magana istighraban minhum don sun yi mamakin wannan li hadal adad da wannan adadi wastibadan lahu suna ganin wannan adadi abin nisantawa ne wal ma'ana za a ce ayyu shay'in arada Allahu bi hadal adad me Allah yake nihi da wannan adadi al'ajibu mai ban mamaki wa ayyu hikmatin kuma wace hikima ce qusida an ka nufata fi ko ƙasa da Allah ya nufata fi ja'alil khazanati ya sanya masu tsaron wutar jahannama jam'in na al-khazin tis'ata ashara sha tara la ishirin ba ashirin ba to ai kuma witrun Allah witri ne yana son witri kuma ya Allah ga dawa ce sha tara sha tara in yace ɗaya ɗaya ɗaya shi Allah fa'alun lima yuridu ni akwai hikima eh sai dai in kai ka jahilci ta kuku kana son ka zo kai karan ka yi fito na fito da Allah sai ka gane kurinka الثاني waɗansu ka ce a abin da yasa an ka ce ma za a rada Allah bi haza masala annal masala huna bi ma'anar sifa kalima ta masal wani lokaci tana nufin sifa ba misali ba shi yasa an ka ce masalul jannati allati wa idal muttaquna sifa aljanna kiran kama fi qawlihi ta'ala kamar da Allah ce masalul jannati allati wa idal muttaquna gashi na mamalin ya kawo na aya suratul ra'd aya 35 kuma akwai masalul jannati allati wa idal muttaquna a cikin suratu muhammad ko suratul qital fiha anharun min ma'in غير آسن والمعنى أبن أكن في ماذا أراد الله مي الله يكن في بهذا العدد دونا عددي صفة للخزنة يضمن تكم صفة تيتا ما سسر موت الجهنم شكنا أن موتا مسألة تقبا سي مسألة تا واتو دري بيو كنن دا واتو اي دري بيو دا شركنا أتكلم للتافن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب bala yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala kullu nafsin bima kasabat rahina dur rayuwa tana nan daure da abin da ta aikata suratul muddathir aya ta 38 zuwa aya ta 39 bala yace taqaddama wajhul jam'i ya gabata ta yadda za a haɗa waɗannan ayoyi ko wannan nassi bainahu wannan nassi wa bain qaulihi ta'ala da fatar Allah subhanahu wata'ala kullu nafsin bima kasabat rahina eh kullu imrin bima kasaba rahina afwan suratul tur aya ta 21 mai tahqiqin wannan littafi yace a duba cikin mas'ala ta 172 a cikin wato wannan littafi kullum ri'in bima kasaba wato rahim a mas'ala ta 100 wato da 72 a nan an ka kawo wato wannan bayani din to idan muka duba dai malam ya kawo wannan bayani mas'ala ta 172 ya ce abinda ake nufi istisna'i ne kowane dan adam kenan rahin yana ɗaure sai malamai sun ce to aya ta mudaffir ta ce illa ashabul yamin banda yan aljanna su kaɗai ake nufi ko ko dukkan su za su zo a ɗaure amma su waɗanda suka zo da aiki nagari aikin su sai sa ba za a ɗaure su ba ina fata an fahimci wannan shi dai kenan abinda malam wato ya kawo kenan kullum ri'in bima kasaba rahin am ne nassi ne am shi ko suratul mudaffir da yace kullu nafsin bima kasabat rahina sai ce illa ashabal yamin sai da mutu an yi takhsisin shi an yi istithna'i shine abinda wato malam yake nufi mai tahqiqin wannan littafi da ya zo karkashin wannan aya inda aka ce kullu mri'in bima kasaba rahin sai kawo number 1 an gane ko yace ya anil muallif huna al muallif wanda ya wallafa wannan littafi yana nufin al jam'u bayna istithna'i ashabil yamin abin yadda za a hada yadda an ka togi yan aljanna ma abuta hannun dama alwaridu fil aya wanda ya zo a cikin aya ta 39 min hadhihi sura min rahanihim ya za a keɓance su daga rahanihim ɗaure su da an kace za a yi bima kasabu da abin sun ka aikata wa baina ayati turi da ayata at-tur idh hiya ammatun ita ko ta haɗe kowa da kowa laysa fiha istithna babu togewa a cikin ta kinan sai da manto togewar da an kace illa ashabul yamin ita ce ta nuna ga abinda wato ake nufi wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1152 malam yace fa in qila idan anka ce kai fa tabaka qawluhu ta'ala ya akai magana fadar Allah subhanahu ta'ala ta dace da shine tabaka ma salakakum fi saqar an tambayi mujrimai kafirai me abka ku cikin wutar saqar ya shagar da ku cikin saqara wa huwa su'alun lil mujrimin kuma an tambayi mujrimai masu laifi an gane ko qawluhu su'alun lil mujrimina kenan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala yatasaaluna suna tambayar juna alil mujrimina daga mujrimai suratul muddathir aya ta 40 zuwa aya ta 41 wa huwa su'alun anhum an tambaye su yace to wa innamal mutabaqu kenan abin da ya kamata a ce yas'aluna al mujrimina suna tambayan mujrimai ko ko aw yatasaaluna anil mujrimina suna tambaya daga mujrimai ma salakahum fi saqar yasa yasu a cikin saqar ay yasalu ahlul jannati ba'dhum ba'dha kenan kamar ya kamata a ce yatasaaluna anil mujrimina ay yasalu ahlul jannati ba'dhum ba'dha yan aljanna suna sashin suna tambayar sashi an ahlin nari daga yan wuta to amma sai an ka ce ma salakakum fi saqar sun tambayi yan wuta kuma an ce yatasaaluna anil mujrimina kenan ya kamata a ce yasaluna al mujrimina ko yasaluna anil muj yatasaaluna anil mujrimina amma ba a cewa yatasaaluna anil mujrimina ko ma salakakum fi saqar larabcin sai kaga kamar a zahirin aya ba zai tafi daidai ba malam yace kulna zamu ce amsa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu ta'ala ma salakakum ya shigar da ku laysa bayanan ba bayani bane littasauli anhum dan tambaya daga gare su inna ma huwa hikayatun a a hikaya ce qaulul mas'ulina anil mujrimina kidan waɗanda za a tambaya daga mujrimai fal mas'uluna waɗanda za su tambaya min ahlil jannati daga yan aljanna ulqu ila sa alqau ila sa'ilina sun jefa ma waɗanda suka yi tambaya ma jara bainahum abin da ya gabata tsakankanin su kenan da suka ce fal mas'uluna waɗanda an ka tambaya min ahlil jannati na daga yan aljanna alqau ila sa'ilina sun jefa ma as-sa'ilina waɗanda suka tambaye su ma jara bainahum wa bainal mujrimina abin da ya faru tsakankanin su da waɗanda sun kai aikin mumuna wa zalika mala yace to kuma wannan yadda zamu fahimci mas'alat annal mu'minina su mu'minai annal mu'minina su mu'minai idza akhrajahum Allah ta'ala minan nar in Allah ya fitar da su daga cikin wuta kidan masu sabo ba'da ma azabahum bayan Allah ya azabtar da su bi qadri dhunubihim gwargwadon zunubin da sun ka aikata wa adkhaluhum wa adkhalahum aljanna Allah ya shigar da su aljanna yas'aluhum ba'd ashabil yamin sai ma'abuta sashen hannun dama kina wanda aka basu littafi yan aljanna da hannunsu na dama wanda basu shiga wuta ba sai su tambaye su an halil mujrimina akan halin masu laifi yan wuta wa sababu takhlidihim da kuma dalilin da yasa anka wato dawwamar da su fa qala al mas'uluna waɗanda anka tambaya sai su ce qulna lahum mun ce da su kenan waɗanda sun ka shiga wuta sun ce mun ce da su ba salakakum fi sakar mi sanya sanya ku a cikin sakara al aya yace to haula il mu'minun su wadannan mu'minai ba'da ikhrajihim bayan fitar da su minan nari daga wuta wa idkhaluhum aljanna an sanya su aljanna saru min ashabil yamin sun kasance daga cikin ma'abuta littafin su na dama wa qila wadansu malamai sun kace al muradu bi ashabil yamin abinda ake nufi da ashabul yamin al mala'ika mala'iku kenan alaihi salam kenan nan ashabul yamin nan sai ya zama to al yamin ba dama ba ana nufin ba wadanda za a ba littafi da dama ba a hannunsu na dama don mala'iku ba a musu hisabi sai dai a ce wato masu albarka kenan ko ko waɗanda za su ba da littattafan a hannun dama misali ga muminai ko kuma ashabul yamin su ne masu albarka ko ko al yamin kuwa masu ƙarfi wa qila wadansu malamai sun kace al atfal su ne wato jinjirai li'annahum su la yurtahanuna bi dhunubin ba za a daure su da su da zunubai idh la dhunuba lahum an gane ko su ba su da waɗansu wato zunubai an gane ko ba su da zunubi tunda su yare ne ba su aikata komai da komai ba an gane ko kinan da su ne ake nufi da illa ashabal yamin kinan da an kace kullum ri'in bima kullu nafsin ba kasabat rahina illa ashabal yamin ana nufin sai yara kanana su kadai ne tunda su ba su wani zunubi da sun ka aikata kinan su ba su da abin nan sai da manto illa illa ashabal yamin sai da manto istitna'i ne wato abin nan an keɓance yara don su ba su da zunubi don haka ba za a daure su da ayyukan da sun ka aikata ba kinan sai da manto akan wannan ashabul yamin ma za a daure su amma in sun zo da zuciya mai kyau da ayyukansu na gari adalcinsu sai sa a fitar da su to wannan shi ne abinda malam ya dan ƙara kawowa karkashin wannan aya don da ya ce al-atfal yana iya komawa ne zuwa ga wato kenan illa ashabal yamin ya kamar abinda duk fahimta ya tunkusa wannan magana ce cikin mas'alar da ta riga ta gabata inda an kace wato a mas'ala ta inda an kace illa ashabal yamin to wannan shi ne kuma ya kalma ya tasa'aruna suna tambayar juna duk da yake malaman larabci ne yanzu tunda tafa'ala yana nufin abinda aka yi wa juna amma wani lokacin tafa'ala waɗansu malamai lokacin suna ganin cewa ana iya karfafa ma'ana kinan ya tasa'aluna sun tambaya ba wai suna tambayar juna ba kinan a wannan fassara da waɗansu suka tafi kinan suna tambaya ne game da mujrimai kuma tambaya yan aljanna babu matsala ko da ma bamu dauki cewa ba yan aljanna waɗanda sun ka shiga wuta su ne sun ka tambayi mujrimai a'a duk yan aljanna ba suna iya tambayar yan wuta an gane ko menene dalili dalili kuma Allah ya faɗi za a tattauna tsakanin yan aljanna da yan wuta Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nada ashabun nari ashabal janna kaga yan wuta za su kira yan aljanna su ce an afidu alaina min alma kuma mu ruwa kina kaga wannan connection tsakanin yan wuta da yan aljanna ba wani abu ne ga Allah ina fata an fahimci ne Allah ya sanya wannan abin kina da haka dan sun tattauna wannan ba wani matsala bane ya kamata mu fahimci wato wannan to don haka dai ba dole bane ya sa a luna sai waɗanda sun ka zauna can a can cikin wutar za su iya tambaye su wannan shine abin da dai malam ya kawo kuma ina ganin ɗan uwa musulmi wannan shine ƙarshen suratul muddathir sai suratul qiyama idan muka duba a littafin asilatul qur'an al-majid wa ajibatu ala muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi sheikh mustafa al-adawi da ya kawo suratul qiyama sai ya kawo number 1 kadiba karkashin wato wannan littafi kenan yace an sanya mata unwani wannan sura a cikin masahif kenan alkur'ani da littafan tafsiri da littafan sunna suratul qiyama yace to li wuqu'il qasami bi yawmil qiyama domin ya zo farkon sura an yi rantsuwa da kiyama fi awwaliha a farkonta walam yuqsam bihi Allah bai taɓa rantsuwa ba da yinin kiyama fi ma nazala na daga abin da ya gabata qablaha gabanin ta min sura na sura kinan gabanin ta dai ba a samu ba sai dai kinan abin da zai zo wato bayan ta kinan ina nufin kuma gaban ta yana nufin in an faro da Fatiha an kayu abin nan aka yi zo bakara aka yi aka yi ta tahowa وقال الالوسي الوسي يتي يقال لها انا كرنت سوره لا اقسم كلا لا اقسم تند لا اقسم بيوم القيامه ولم يذكر صاحب الاتقان duk da yake akwai akwai la uqsimu bi hadha albalad to shi wannan rantsuwa ne da makka walam yadhkur kuma suka dinda surorin da suka bude da la uqsimu walam yadhkur walam yadhkurha sahibu al-itqan mai littafin al-itqan fi ulumi al-qur'an bai ambaci wannan sura ba fi idadi suwar idadi suwar cikin lissafin surori zatu akthar min ismin wadda tafi suna daya an gane ko wa hiya makkiyatun bil ittifaq kuma ita makkiya ce bil ittifaq wato ittifaqin malamai yace alifun ha'un ma'ana intaha منه كنا يا شرات ونن مغنى لفظين ابن عاشور من التحرير والتنوير تفسيرنا التحرير والتنويرنا ابن عاشور كنا تو wannan shi ne abin da shi malam ya kawo mai tahqiqin wannan littafi daga Ibn Ashur insha Allah ta'ala to ina ganin kuma ga dukkan alamu lokaci ya matso ya yi mun halin sa ne ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ya bamu iko ya bamu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya a cikin waɗannan littattafan guda biyu yan uwa musulmi nan za mu karkare za mu dasa aya in ji malam bahaushe mun kai sun waura takuri in ji yan yara game da wato darasin mu na wannan lokaci kenan abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته